حتى تتمسكوا به على البصيرة ولا تكونوا مما يدعون الإسلام وهم على ضده أي يعني وهم على غير الإسلام عباد الله فالإسلام يا عباد الله كما عرفه العلماء هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك أي يعني من الشرك وأهله هذه ثلاثة أمور عباد الله لا يتحقق الإسلام يعني إلا بها الأمر الأول الاستسلام لله بالتوحيد يعني بإبادة لله أي يعني بإبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه لأن كثيرا ممن ينتسبون إلى الإسلام يخلطون معه الشرك يعني بإبادة الأولياء والصالحين الذين يعني يتقربون إليهم يزعمون أنهم يشفعون لهم عند الله وأنهم يقربون يعني يقربونهم إلى الله يقربونهم إلى الله زلفى وهذه عباد الله بلية عظيمة أدخلها الشيطان على كثير ممن يدعون الإسلام بألسنتهم وهم يعبدون غير الله بأفعالهم وإعتقادهم وإعتقاداتهم الأمر الثاني عباد الله الانقياد له بالطاعة فمن أسلم لله وأخلص لله واتبع الرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه يخادون يعني يخادون أي لأوامر الله وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم يعني فيفعل ما أمر الله ورسوله به ويترك ما نهى الله ورسوله عنه فإذا حصل خلل بترك بعض الواجبات وارتكاب بعض المحرمات فهذا مما ينقص الإسلام نخسا ظاهرا والعياذ بالله الأمر الثالث عباد الله هو مهم جدا أي يعني يغفل عنه كثير من الناس وينادى الآن بطمسه وتحذير منه وهو البراءة من المشركين وعدم محبتهم ومناصرتهم والدفاع عنهم ومدوهم فهذا واجب على المسلم وهو ملة إبراهيم عليه السلام التي أمرنا باتباعها قال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده أي يعني إبراهيم عليه السلام تبرأ من أبيه لما علم أنه عدو لله قال الله تعالى فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم وقد قال جل وعلا لا تجد لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو أشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون اللهم اجعلنا منهم عباد الله عباد الله أي بعد من يدعون إلى الله ويدعون إلى الإسلام لا يعرفون حقيقة الإسلام ولو سألتهم ما هو الإسلام ما أجابوك بجواب صحيح لأنهم لن يتعلموا ألم يتعلموا ما هو الإسلام ولم يتدرسوا أي ولم يدرسوا ولم يدرسوا العقيدة أي عقيدة الدارسة الصحيحة أي عقيدة دراسة الصحيحة أي مبينة أي يعني, يعني مبنية مبنية على الكتاب والسنة وإنما يظنون أن الإسلام هو ما عليه الناس ولو كان مخالفا لما شرعه الله وقال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وفي رواية من حدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد متفق عليه يعني رواه البخاري ومسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وربنا أتنا في الدنيا حسرة وفي الآخرة حسرة وقنا عذاب النار ربنا أتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبي وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يوم مساء البركة السلام عليكم ورحمة الله kamar yadda muka ji a cikin wannan kutuba ta yau ta kunshi jaddadawa akan abin da ya shafi menene musulunci na farko ta nuna wasu al'amura guda uku wanda duk mutumin da yake da awar musulunci idan bai taro wayannan al'amuran ba musuluncinsa da saura dole sai ya tara wayannan abubuwa al'amura guda uku ya zama cikakken musulmi wannan shine abin da kudubar mu take kira a gare mu da fari mana jaddada addu'ar mu roƙon Allah mu ga Allah subhanahu wata'ala Allah maɗaukakin sarki ya tabbatar da mu a cikin musulunci ya azurta mu da ikilasi ya cire mana hasada don ba abin da take cinye wa mutum da aikinsa da duk abin da yake irin hasada da bakin ciki amina fata Allah ya azurta mu da son junanmu kamar yadda sahabai suka yi dan sahabai sun so junansu da gaske Allah ya shige su annabin ya shige su amma yau gaji ga da'awar musulunci kila ga da'awar sunna a ba su faɗan wani ci gaba wannan shine matsala a nan zai ta gama abubuwan bulayensa ya gama ya ƙare saboda haka yan uwa musulmi bayan wannan addu'a katotuwa da muke Allah ka azurta mu da kilasi da son junan mu na gaskiya muna sake da jaddada addu'ar mu malamai da suke karantarwa gurare daban-daban Allah ya saka musu da mafi alkhairi abin da suke yi Allah ya sa rayuwarsu albarka mu kuma abin da suke karantar da mu Allah ya ba mu ikon aiki da shi Allah ka azurta mu da yi don Allah kuduba kamar yadda na ambata ta ja hankalin mu akan riƙo da musulunci kankan riƙe musulunci mu riƙe shi yadda ya kamata domin duka wayannan abubuwan wani malami yake ce ba za mu gyaru ba sai mun ba abin da doran abin da ya gyara mana gaba da shi na gaban mu magabatan mu da shi abin da ya gyara su he mun bi su mu ma mu gyaru wane ne magabatan da ake magana wayannan sahabban da suka karbi addini da dimi-dimi a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka ne yayin mu caje mu ga haka muke yi da gaske idan su ka suna son ka wallahi da gaske za su ce suna son ka kuma duk inda ka zaga ba za ka ji suna yi da kai ba ba za ka ji suna ma bakin ciki ba ba za ka ji suna ma munafurci ba ba za ka ji suna tsegumi a kanka ba ko wani ci gabanka ko wani abu daban su tsakaninsu da Allah suka tsaya kuma in taimako ne da gaske suna so a taimake ka ka cancanta taimakon ko da bako ne to wannan su ne ɗabi'arsu sau da aka yan uwa musulmi musuluncin nan ba wai da baki ba ne yau shi yasa ga karatu ya cika duniya yan uwa musulmi kowa ya da duniya wannan magana amma da Allah akwai aiki ga karatun ga shi yara da karatu amma babu aiki sai dai dai matsalar da muka samu kenan karatun da ya ga su kuma wancan cikin karatun nasu dan cikin cokali aikin su ya gama sun yi da ikhlasi har cikin jinin jikinsu kuma sun yi da gaske Allah shi ya shige su laqad radiyallahu anil mu'minin da Allah anil mu'minin tafsirai da yawa sun ce su waye ne sahabbai domin su ne suke mu baya dole ko da ma sauran mu'minai za su biyo baya ka sa su a sahun farko su ne isi bayi unaka ta hata shajara da Allah yanzu a filin duniya na akwai wanda ya je mu baya da annabi sai ranar da je na rayu akwai wanda ya karbi mu baya su din da ake magana Allah ya yarda da su gaba daya saboda aikin da suka yi in sun faɗa da gaske suke yi ba irin mu ba irin ka ai magana da bayan ba irin ka ai kaza ne ai ta cikawa to mala'iku suna nan Allah na sa suna aiki saboda haka wallahi kowa ya ji tsoron Allah dan ba wani ko baya duniya ko baya guri kar ka nemi bata shi in ka zo gabansa kuma ka fere baki ai wallahi ina son ka ai kaza to Allah ya sani Allah ya sani ya kamata ba shirme bane abun kuma duk inda kai munafiki sai ya bayyana wannan alƙawari ne na Allah idan ka kin ma kai maganar da ta taso ta samu wanda aka yi domin shi haka yan uwa mu tsaya mu gyara musulunci mu mu tafi tsakanin mu da Allah wannan shine magana Allah ka gafarta mana kudu ba da fara tace godiya da yabo sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, Ubangijin halittu wanda ya cika mana addini a gare mu, ya kuma cika ni'ima a gare mu, Allah mun gode maka, saboda wasu na nan ba sa ma ba san ma ne musulunci ba ba sa ciki. Wannan duwa ana gaya mana mu da muka ansa sunan musuluncin to mu tafi a hankali, yana ne a hankali mu gyara ɗabi'unmu don musuluncin ya dace da abin da muke fitawa a bakinmu. Godiya ta tabbata ga wanda ya yi mana wannan baiwa kuma ya sanya mu a matsayin musulmai kurba ta ce yana shaidawa lallai Allah shi shi kadai ya cancanci bauta babu abokin tarayya gare shi babu wanda za mu bauta wa sai Allah shi shi kadai muna masu tsarkake addinin zuwa gare shi kurba ta ce yana shaidawa lallai annabi muhammad bawansa ne manzansa ne wanda aka aiko shi ya zamto rahama ga ainihin mutane ko rahama ga mutane da aljanu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbansa da wanda suka bi su da kyautatawa har zuwa ran tashi alkiyama bayan haka yan uwa musulmai mu bi Allah da takawa mu ji tsoron Allah iyaka jin tsoron Allah kuma mu gode ni'imar da ya mana a kanmu ta yadda ya sanya mu musulmai ya sanar da mu musulunci sannan bayan haka yan uwa musulmai Allah madaukakin sarki ya sanar da mu ma'anar shi musuluncin sannan kuma wajibi ne ‘yan uwa mu tashi musan ma'anar musuluncin nan har mu yi riko da shi akan basira mu yi riko da shi akan ƙa'ida musan me musuluncin domin idan ka san abu da ka yi masa riko ƙanƙan da ka riƙe shi yadda ya kamata to mu riƙe shi akan basira amma ta hanyar sanin ya musulunci yake kar mu kasance irin wanda suke da'awar su musulmai ne amma suna kan kishiyar musulunci suna kan abin da ba musuluncin ba amma suna ta su musulmai ne su musulmai ne amma suna kan kishiyar musulunci shi musulunci ya bayan Allah kamar yadda malamai suka sanar shine miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala wajen tsarkake shi da ibada wajen kadaita shi da bauta sannan da jawuwa zuwa gare shi da yi mashi da'a da barranta daga shirka da ire-irenta da ahalinta da 'yan uwan shirka din mutum ya barranta wayannan ababe guda uku 'yan uwa musulmai abubuwa ne al'amura ne guda uku wayanda yake ba su musuluncin mutum baya tabbata ya tare da su menene na farko al'amari na farko daga ciki shine miƙa wuya ga Allah subhanahu wataala tare da kadaita shi da ibada wanda shine matakin farko kadai tashi da bauta shi shi kadai ba tare da hada shi da wani ba a wajen bauta da barin dukkan wata ibada wanda ba ta Allah ba kudu ba ta ce da yawa daga cikin mutane wanda yake danganta ko suke danganta kansu zuwa ga musulunci alhali sun cuɗa musuluncin nasu da shirka ga Allah subhanahu ta'ala tare da ibada wajen bautawa waliyansu wajen bautawa wanda suke so suka bar Allah sai a ce ga ibada an turo annabi ga duniya ita ce ingantacciyar ibada sai ya batta sai ya ɗauki ta wani waliyinsa sai ya ce ita ce masa tafi mashi daidai sannan wasu kuma suna nan suna bautar nagartattun bayi sun mai da su abun bauta in ka ɗauki kama annabi isa alaihi salam ba ne mai daraja amma wasu sai rike sun mai da shi abun bauta shi ba tare da ya ba su umarni ba to haka da ka samu wasu mutanen kirkin ba su ce a bauta musu ba amma an mai da su ababen bauta to da ka samu ire-iren wayannan su suka riƙe haka su ne waɗanda su sun yi haka ne wayanda yake suna neman su kusantar da su ko kuma kusanta zuwa gare su da rayawar da suke cewa za su cece su ranar tashi alƙiyama a gaban Allah to wayannan su ne suke neman kusanci su kusantar da su zuwa ga Allah subhanahu wataala a matsayin tsani tsakaninsu to yan uwa musulmai wannan fa bala'i ne mai girma wanda shaidan ya shigar da shi a cikin mutane da yawa daga wanda suke da awar musulunci da harshen su alhali suna bautar wani Allah ba Allah ba da ayyukansu sannan suna bautar wani Allah ba Allah ba da kudirce-kudircensu a cikin zuciyarsu al'amari na biyu shi da yanwa musulmi jawuwa mutum ya jayu inna Allah ya ce masa yi nan shari'ar Allah ta ce nan da aka yi to ka daure ka yi karka ce kai kana da zaka zabi matsalar da ake samu kenan son rai inda a shari'a ta ce ga inda za ka yi shari'a ta Allah ce amma shi ya ce a shi ga inda zai to idan an samu wannan musuluncin mutum shi ma yana nan yana yawo ya zama ba daidai ba tun da yake shi ya bar shari'ar Allah nasa zai to dole ne mutum ya zama ya jawo zuwa ga Allah da ya mishi da'a amma duk wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah subhanahu wataala kuma ya tsarkake ya yi ikilasi zuwa ga Allah ya bi manzan Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi to wannan babu shakka shi ya jawo kenan zuwa ga umarnin Allah da umarnin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam dan haka da ka samu zai aikata abin da Allah ya mishi umarni ne da abin da manzan Allah ya mishi umarni zai kuma bar abin da Allah ya hana da abin da manzan Allah ya hana yayin da mutum ya samu kansa irin wannan ƴan uwa ya zama da cewa ga abin da Allah ya umarni ga abin da maza Allah ya umarni shi kuma ya zamana shi ya bar wannan layin ko kuma an yi umarni ga wajiban da aka ɗora a aikata to shi kuma ya zamana ya ƙi kamar yadda wa'insu daga ciki da ka samu suna barin abin da aka wajabta musu kuma suna ainihin aikata laifuffuka na haram da abin da aka haramta musu to wannan yana daga cikin wato na ƙasin musuluncin mutum na ƙasa zahirarriya na ƙasa a fili na ƙasa a bayyane al'amari na biyu yan uwa musulmai na uku shine wani muhimmin al'amari ne wanda yake shine da yawa daga cikin mutane sun rabkana daga irin wannan shine mutum ya zama cewa ya ƙi barranta daga mushrikai mutum ka san mushriki ne abin da yake na shirka ne kai kuma ya zama na cewa ka ƙi barranta gare shi sannan kuma kana matuƙar sansa kana son taimakonsa kana ainihin wato baka kangewa daga ainihin abin da shari'a ta ce ka bari kai baka bari sannan kuma kana musu kirari akan wannan abin da suke kai to abin da ya kamata mutum ya yi shine cikin wannan al'amari na uku shine mutum ya bar sansu ya bar neman musu wani taimakawa sansu ci gaba ya daina ainihin kare su akan wani abu da ya taho ya daina ya musu yabo mala ya ce wannan wajibi ne kamar yadda malamai suke faɗa wannan wajibi ne kai a matsayin ka musulmi ko kuma wajibi ne akan kowanne musulmi domin wannan ita ce hanyar annabi ibrahim alaihi salam wato wacce kuma aka yi mana umarni da binta allah mai girma ɗaukaka ya faɗa a cikin suratul muntahana aya ta hudu ya ce haƙiƙa abin koyi mai kyau a gare ku ya kasance cikin al'amarin annabi Ibrahim da wanda suke tare da shi a lokacin da suke gaya wa mutanensu masu bautan gunki sun ƙi bautan Allah suka ce mu ba daga yau mun rabu da ku mun farranta da ku ba mu ba ku da abin da kuke bauta wanda ba Allah ba daga ma yanzu wato ƙiyayya da gaba za ta bayyana a tsakaninmu da ku wato ba za mu daina ba har abada har sai kun yi imani da Allah shi shi kadai shi ne abin bauta wannan shi ne abin da suka gaya mutanensu kenan wannan an umarce mu duk mutumin da ya zama cewa ba shi ba Allah kai ma me ba kai ba shi haka kuma ba yana nufin ka tinkare shi ku ta yaki ba akwai abin da ake furtawa ko addu'a ko so ko na abu tun da shi ya ki Allah ya ki manzo Allah kai ma kai me kai ma ka ki shi wannan shine abun kar ya zanto cewa kai kana san sa domin shi annabi Ibrahim ya barranta da babansa lokacin da ya gane babansa maki ne na Allah to idan annabi Ibrahim alayhi salam ya barranta da babansa saboda ya bar Allah yau ina wani da za ka yi tara abanka ya bar Allah dan uwanka ya bar Allah wanka ya bar Allah waye ya bar Allah ba shi ba Allah wani ma aboki ne amma sai ya ce ba zai iya ba yana nan tare da shi to saboda haka wannan shine ɗan uwa musulmi duk mutumin da ya kabe musamman yanzu duniyar jahilci da mutukar barinci da zalunci ɗauke haƙƙin Allah a bai wani ita ake cin kasuwanta a duniya sai a ɗora wa wa'yansu wai sunayen su alloli ne kuma ƙarya ne ƙarya ne shi wali ma'anar wali shi ne abin da ya shafi almaula ko kuma maula shi ne alwali dole shi wali malamai suka ce sai ya haɗa ma'ana guda uku ma'anoni uku ya tabbata wali to a cikin wannan ma'anar akwai wanda suke da'awar waliyan nasu ba za su iya musu irin wannan ba ba mai iya maka sewa sai Allah subhanahu wataala saboda dole ita kalmar wali tana ba da ma'anar annusura taimako tana malamai suka ce tana ba da ma'anar alƙurbu kusaci wadda haka abin mamaki ba a duniyar yana ci amma wai na kiransa wai zo taimake shi kaga babu hauka da sun cewar kai da wuce wannan yana can ƙasa wani ma yana wata ƙasar ko yana senegal ko yana wata ƙasa ko yana morocco ko yana niger ko yana pakistan ko yana wata ƙasa amma shi mutumin najeriya a jihar bauchi a wannan garin namu misali ko a wasu garuruwa wai yana yana kiran sai zai taimake shi kuma a can din ma a cikin kasa bai ki abu ne ga Allah ka wanda yake raye na har abadan abada ba mutuwa ba sani ba ko an fahimci wannan to kenan wali sai ya bada ma'anar annusra sai ya bada ma'anar alqurbu sai ya bada ma'anar almuhabba dole ya zama akwai so wai zai taimake ka yana sallah ya zama yana kusa da kai ya zamto kuma har yanzu zai iya yana da karfin ya taimake ka dama mutane an nan naɗa waliyai na ƙarya ana ta famancin kasuwa cikinsu da haka wannan su mutane annabi ibrahim daga kansa da sauran mutane ga irin barantar da suka yi a hadda babansa a ciki ya nuna cewar kawai shi allah kawai annabi ibrahim allah kawai zai bauta allah mai girma ɗaukaka ya sake faɗa a cikin suwar tauba aya ta ɗari da sha hudu allah ce lokacin da yayin da ainihin shi annabi ibrahim alaihi salam babansa ya bayyana masa a gare cewa shi maki ne na allah to annabi ibrahim ya barranta da shi lallai annabi ibrahim ya kasance mai yawan kuka ko mai yawan haƙuri me yasa ke kuka yana kuka babansa bai musulunci ba haka malamai su daga ciki aka suka ce babansa ya tafi abin da ba musulunci ba shi kuma ga matsayinsa shi in ya tuna wannan yana kuka ga darajar da allah ya masa ga mahaifinsa shi kuma ba shi ba musulunci ba shi ba bautar Allah isa annabi ibrahim ya kasance mai yawan kuka mai yawan hakuri hakika Allah mai kima daukaka ya fada ya ce ba za ka taba samun wasu mutane da suka imani da Allah da ranar lahira ba amma suna soyayya suna son wanda ya saba Allah da manzansa ko da wayannan sun kasance ubanninsu ne iyayensu ko da sun kasance ƴaƴayensu ko da sun kasance ƴan uwansu ne ko da sun kasance danginsu ne wayannan katon guri su wannan guda hudu ba inda soyayya ta tabbata kamar wannan ba baninka iyayenka ƴaƴanka ƴan uwanka danginka su ne duk abin da ya faru in da su iya yi da su shi sa in ka ga matsala tsakanin dan uwa da dan uwa to in ka shigo abin da za ka yi ka nemi ka gyara ta idan ba za ta gyaru ba sai ka yi musu addu'a in ka gyara ba amma in ka kyaga wani abu ko wata nan za su yi ne da wani abu ya zo ya same ka kuma nan zai bayyana shi dan uwan zai ce wallahi dan uwana ne ba ku san inda muke da shi ba ai kaza inda taimako zai mishi to amma ka gani ko da wayannan ne karewa so babaninka iyayenka ‘ya'yayenka ‘yan uwanku danginku ya zama na su ba su ba Allah sun saba wa Allah sun saba wa manzan Allah to kai ba za ka so su ba sha Allah ya ce masu ire-iren wannan da ko da ‘yan uwansu ko iyayensu ko ‘yan uwansu ko danginsu ko ‘ya'yansu suka ainihin wato saba wa Allah da manzansa suka kuma tafi akan wannan suke tafi akan wannan ba su ba gyarawa to ya zama da cewa mutanen da suka zama su ma sun ƙi su saboda ƙin wancan to sai Allah ya ce ire-iren wayannan su ne Allah ya tabbatar da imani a cikin zukatansu kuma ya karfafe su da wani irin ruhi daga gare su kuma ya shigar da su aljanna ƙoramu na ni'ima suna gudana daga ƙarƙashin su wanda in sun shiga nasu da wama abadan har abada a cikin ta Allah kuma ya yarda da su su ma sun yarda da Allah ire-iren wayannan Allah ya ce wayannan su ne ainihin wato jama'ar Allah su ne ainihin mutanen Ubangiji subhanahu wata'ala kuma hakika ita runduna ta Ubangiji ita ce mai cin nasara Allah ka sa muna cikin su ya'yan uwa musulmai wasu daga ciki mutane suna yin da'awa zuwa ga Allah cewa su din nan suna nuna cewa su musulmai ne amma ba sa iya sanin hakikarin musuluncin da gaske idan da za ka tambaye su menene musulunci babu wani jawabi ko amsa da za su baka sahiha amsa ingantacciya ba za su baka ba domin me domin su ba san musuluncin ba ba su san menene musuluncin ba ba su karanta musuluncin ba hakikanin karatunsa ba na mai inganci wanda yake aka gina shi akan a wato qur'ani da hadisai na annabi sallallahu alaihi wasallam kawai su suna zato ne cewa shi musuluncin nan shine abin da mutane suke kansa kawai kenan daga sun ga mutane suna abu kawai shi su ne musuluncin ya su kama wani yana nan bai tambaya ba bai karanta ba ya ce yana abubuwa wanda yake ba su da kyau ko da ko wanda ya gansu suna yi mutanen sun kasance sun sha saba shari'ar da Allah ya saukar a ba za ka ga suna aikatawa ga shi ga wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ke cewa dukkan wanda ya aikata wani aiki babu umarnin mu a ciki wannan za a mayar masa da kayan sa ba karba ba ke da haka ne uwa musulmai mu ji tsoron Allah wani hadisi na annabi yake cewa duk wanda ya ainihin ya ainihin aiwatar da wani abu a cikin umarninmu ko kuma wanda wannan abin da ya kawo baya cikin bin umarninmu to maza Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce wannan shi ma an mayar da kayansa wannan hadisai al-Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka ruwaito dan haka ne yan uwa musulmai mu ji tsoron Allah subhanahu wataala akan ayyukanmu mu bi abubuwa yadda ya kamata shi yasa yanzu ga tarin musulmai amma aikin musulunci ne kada ga tarin musulmai aikin musulunci sai kada ba tausayi ba soyayya ta gaskiya sai munafurci sai kin juna he keta he adawa wannan ba zai haifar mana da mai ido ba yan uwa musulmi wallahi ba zai haifar mana da mai ido ba sai mun yi musuluncin nan irin yadda su magabata suka tafi a kansa sun so junansu da gaske sun so junansu idan wani ya samu ci gaba sai mishi farin ciki su haka suke mu kuma yanzu in ka samu ci gaba ko hula ka canja wani yana bakin ciki ya akaiwa ne ya zama kaza ni ya akaiwa ne wannan yana musulunci wannan yana musulunci saboda haka Allah ya kiyaye Allah ka gyara mana wannan dabi'u namu Allah ka gyara mana wannan dabi'u namu da yawa wannan abin ya kawo mana matsala a cikin musulunci musulmi ne yake bakin ciki da ci gaban musulmi dan wanshi wa yake so ya ci gaba arne original arne ya inda ya ce wane ne ya ci gaba inda ya ji arne ne yake nan kuma gashin jikinsa ya kwanta yake nan ba rikici wani ne musulunci ne musulunci Allah ka gafarta mana Allah ka gyara zuciyarmu Allah ka azurta mu da ikilasi Allah ka azurta mu da musulunci a cikin zuciyarmu na gaskiya Allah ka azurta mu da imani na gaskiya a cikin zuciyarmu Allah ka azurta mu da san junanmu na gaskiya Allah ka azurta mu ka azurta mu ka azurta mu ka azurta mu Allah ka gafarta mana فسبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك هذا ما عند الله ba wani ya tada kama ko ka bai malam daura ko malam su Allahu